من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قلنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تجهلون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإذا كذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون a karatunmu na jiya Allah subhanahu wata'ala ya bayyana cikin ayar da ya gabata alkawarin da ya dauka da banu Isra'ila wanda alkawarin suna nan mataki mataki na farko mataki na ubudiyya Allah ta'budu illa iyyahu na biyu kyautata wa iyaye wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna suna nan a jeri kamar yadda jiya muka fasa to a ayar gaba sai Allah ta'ala ya ci gaba da ce mana wa idza kadna mitakum banu isra'ila ku tuna alkawarin da muka dauka da ku wani alkawari ne la tasfikuna dima'akum kada ku zubar da jininku wala tukridu anfusakum min diyarikum kuma kar ku fitar da kawukan ku daga cikin gidajen ku Allah ya ce summa aqarartu kai kuka tabbatar da alkawarin da Allah ya dauka da ku wa antum tashhaduna ku kuna shaidawa kuna gani to abinda Allah ke nufi da la tasfikuna dima'akum yana nufin kada su yaki junansu su kashe junansu amma sai Allah ya yi kinayansa da wato wato la tasfikuna dima'akum kaman sunin kar su zubar da jinin su da kansu ma'ana ana nufin mutum ya daga takwari ya kashe dan uwansa to kaman ya kashe kansa ne tunda kitabi na wanda ya kashe wani shine a kashe shi kaman yadda Allah ya ce wal nafsu bin nafsi wanda ya daga takwabi kan ya kashe wani to hukuncin sa a kashe shi ne to idan hukuncin sa a kashe shi ne to kaman ya kashe kansa ne kashe wani da yayi sai Allah ce la tasfikuna dima'akum kada ku zubar da jinnau idan muka lura akwai hadisin manzo Allah ma dake cewa innamal mu'minuna fi tarahumihim wa ta'atufihim bainahum بمنزلة الجسد الواحد إذا اشتكى بعضه تداعى له صائر الجسد منهما والصهر حديث مسلم ran Allah ce mumini da mumini tsakaninsu kaman wajen tausayinsu da jin kansu da soyayyar da ke tsakaninsu kaman jiki ne guda ɗaya idan wani gaba cikin jiki ya koka damuwa na cuta sai gaba ɗaya sauran jiki ma ya ɗauki cuta na zazzabi sannan kuma ya gagara bacci yanzu misali wanda aka jarabe shi da ciwon yar yatsa wanda ake cewa kakkare kakkaren da yar yatsa ce kawai take ciwo amma da kaga dukkan jiki ya ɗauka mutum ba zai iya yin bacci ba to annabi ce haka mumine suke to ashe mumini da da ka zo ka tsare wani dan uwansa mumini to kaman ka tsare shi idan da da ka tsare dan uwanka mumini kaman ka tsare kanka ne wani hadisin annabi yace al mu'minu bil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da yace da mumini da mumini tsakanin mumini da dan uwansa mumini kal bunyan kaman gini ne yashuddu ba'dahu ba'da wanda shashin gini yake karfafa shashi to ashe zubar da jinin banu isra'il tsakanin su tamkar kashe kansu da kansu suke yi shine Allah ce la tasfikuna dima'akum mun dauki alƙawari da ku kada ku zubar da jinnan wala tukhriju anfusakum min diyarikum kuma kar ku fitar da kawukan ku daga cikin gidajen ku Allah ce amma summa aqrartum sai kuka tabbatar da alƙawarin wa antum tashhaduna ku kuma kuna masu wato ku din kuna masu shaidawa dama al-iqrar malamai suna cewa malaman magana suna ce al-iqrar sayyidul adilla wato mutum ya tabbatar da abu da kansa shine shugaban hujjoji idan mutum da kansa ya ce na aikata kaza to magana ya kare kamar yadda laraba suke ce kada an jahiza tu kaula kulla kabil jahiza ta yanke zancen kowane magana a kinayin da suke yi kamar idan mutum ya kawo magana wanda daga wannan maganan ba a bukatan komai magana ya kare kamar misali a kai mutum kotu aka kai shi kotu yana ana zargin ya yi kisa aka kira shi wani ka yi kisa ka yi ce na yi kisa shi kenan kada jahiza tu kaula kulla kabil babu damuwan shaidu babu damuwan wane ne zai tsaya masa babu damuwan komai ya riga ya yanke magana guda ɗaya to su wannan shine ake cewa al-iqrar wato mutum yayi iqrarin abu da kansa ya tabbatar to banu isra'il sun yi iqrarin umarnin da Allah ya musu kada su zubar da jinnansu da kansu suka yi wannan iqrarin din suka tabbatar Allah ya ce wa antum tashhaduna kuna kuma masu shaida akan hakan kuma kuna sanar da kan hakan in ba mu manta ba irin wannan ikrarin ne Allah yayi da annabawa a alamun zarri dangane da shugaba manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce wa idza kana Allah wa idza kana misaq wa Allah ya ce cewa wa idza kana Allah misaqan nabiyina lama atainakum min kitabin wa hikma ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم Allah ce da tu'minun nabiyyi wa lakan surunnahu Allah ce qala a aqrartum Allah ce kun tabbatar shi a shi ne ake cewa al-iqrar qalu aqrarna sai suka ce mun tabbatar Allah qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin Allah ce to tunda kun tabbatar sai ku yi shaida ina tare da ku cikin masu shaida din nan ne malamai suka ce alƙawarin da Allah ya dauka da annabawa tun a alamin zambi tun ba a zo jiki ba tun ana al'arwahu ne zalla madarar ruhi ne kaɗai yake rayuwa a alamun malakut Allah ya ɗauki alkawari da annabawa dangane da hasken annabi Muhammadu wani alkawari Allah ya ɗauka da ya ce na ɗauki alkawari da ku kuna cikin isar da saƙona sai wani babban annabi ya zo wannan annabi shine Muhammad Allah ya ce musu alƙawarin shine la tu'minunna bihi wa la tansurunna za ku yi imani da shi wa la tansurunnahu kuma za ku taimake shi malaman tafsiri suka ce la tu'minunna bihi ma'ana Allah yana musu umarni ma'annabawa la tu'minunna bihi za ku yi imani da shi kaman yanda almuhajiruna suka yi imani da shi wala tansurunnahu kuma za ku taimake shi kaman yanda al-ansaru suka yi imani da shi har suka ce to ai anan ma annabawan da za a yi magana da su ba ba su sufa ta nubuwa ba sai aka ba su sufa ta suhuba sai aka ba su sufa na sahabban manzon Allah sahabban manzon Allah almuhajiruna dama su ne idan Allah na magana akan su yakan ce ya ayyuhal ladina amanu ko kuma wani wajen yakan ce innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim wal ladina awaw wa nasaru alladina amanu sune almuhajirun amma wal ladina awaw wa nasaru sune al-ansar to Allah sai yace la tu'minun nabi za ku yi imani da shi kamar yadda al-muhajiruna suka yi imani da shi wa la tansurunnahu kuma za ku taimake shi kamar yadda wallazina awaw wa nasaru al-ansar kuma suka taimake shi sai aka ce to a wajen ma ba ba su sufa na annabawa ba sai aka ba su sufa ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kowane annabi cikin annabawa idan ya zo sai ya tabbatar da wilayarsa ga manzon Allah ما مدت فترة من الرسل إلا بشر القوم بك الأنبياء كوس جماعة من سني با wani annabin da ya gabata sai ya bada labarin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to irin wannan wato al-iqrar da Allah yayi da annabawa yake a aqrantum sai Allah yake to ai banu isra'ila ma da aka dauki alƙawari da su akan kada su zubar da jinnan su Allah yake ce da suka yi ikrari suka tabbatar da haka amma sai suka zo suka canja Allah yake summa aqrantu wa antum tashhadun sai kuka tabbatar da haka kamar yadda Allah ya dauki alƙawari da ku wa antum tashhaduna ko kuna masu shaidawa na'am
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون بيوتا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالعدل بالإثم والعدوان وإن يأتوكم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تبادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا من وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أساري تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا في زمن الحياة الدنيا ويوم القيامة يرادون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون الله تعالى يكي بنو إسرائيل ثم وراء الكورين دي دوكان warware wani Allah ya ce thumma antum haula'i yake ce gashi nan ku wa'annan banu Isra'il Allah ya dauki alkawari da ku kar ku zubar da jinin ku da Allah ya taqtuluna anfusakum kuna kashe kawukan ku da kanku wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim sannan kuna fitar da wasu jama'a daga cikin ku daga cikin gidajen su kuna yakan su kuna kashe su Allah ya tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan kuna musu fito na fito bil ismi ta hanyar laifi wal udwan da gaba ta hanyar kuskure ta hanyar sako da gaba haka kuke fito na fito da su wa iyatukum usara amma idan kuma sun zo muku a matsayin ribatattu to faduhum sai ku fanshe su wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum Allah ce to ai idan fansan su kuna ganin Allah ya muku umarni da ku fanshe su to ai fitar da su da Allah ya da kuka yi daga cikin gidajen su Allah ya haramta kamar yadda ya tabbata sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan annabi ya koma Madina ya hadu da wasu Yahudawa wannan yahudawan cikinsa akwai banu kainuka akwai banu kuraiza to wanda banu kainuka da banu kuraiza ɗan uwan juna ne matuka amma suna da gaba tsakaninsu mai tsauri don sukan yaƙi junansu da junansu banu kainuka suna da masu taimakonsu cikin larabawan da larabawan madina na al-kazraj da annabiyyu to suna taimakonsu wajen yakin banu quraiza su ko banu quraiza suna da wato kabilan aus su suke taimakon su wajen yakin banu qainuqa su kuma al-aus wal qadr kazrat gaba ɗaya su kan ma ba su ma yadda da akwai Allah ba ma gaba ɗaya su ba yahudawa ba su ba su yadda da sashin kiyama ba ba su yadda da ba su yadda da annabawa ba su ba su ma yarda da samuwan Allah ba kwata-kwata to amma su banu isra'ila da aka turo musu da littafi aka turo musu da annabi annabin su musa sun san annabin su ne sun san littafin su ne amma suka hada kai da wasu suna yakan kansu da kansu shine Allah ke faɗa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki summa antum haula'i taqtuluna anfusakum kuna kashe kawukanku da kanku kuna hada kai da wasunku sai ku kashe kanku da kanku وتخرجون فريقا منكم من ديارهم sannan kuna fitar da wasu jama'a daga cikin daga cikin gidajen su tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan kuna fito na fito da su bil ismi da da da da da laifi ma Allah ta'ala wal udwan da kuma gaba wa iyatukum usara amma idan sun gan su ribatattu tufaluhum sai ku fashi abinda Allah ke nufi shine idan suka yi yaƙi a tsakanin sai kabilan kaman Quraiza ta ribaci Qainuqa to su kuraiza din sai su je wajen kainuka su fanso yan uwansu da aka ribata gurin yanki idan aka tambaye su ne ne ce to ai Allah ya ce banu Isra'ila wai kamar yadda suke faɗa Allah ya faɗa musu a Taurat banu Isra'ila su yan uwan juna ne bi yanda suka ga wani ɗaya daga cikin su an ribace shi a gurin yaki to su haɗa kuɗi su fanso wannan mutumi su haɗa fidiya su karɓo wannan mutumi sai Allah ya ce a to ai kamar yadda aka muku umarni da ku farshe su ai an muku umarni da kar ku kashe kanku da kanku yayi kuka yi imani da ku fanso su amma ba ku yi imani da kar ku yaki kanku da kanku ba shine Allah ya ce wa iyatukum usara idan sun zo muku matsayin ribatattu su fazuhu kuka kukan fanso su Allah ya ce wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhu to ai fitar da su daga cikin gidajen su da kuka yi ma an haramta muku me yasa kuka yi sallah ya abatu min nabi ba'din kitabi wa tasbuhu bi ba'd yace yanzu kuna kafin cewa da shakin littafin da aka turo muku da shi na at-taura kuna yin imani da shakin kamar yadda kuka yi imani kuka yi imani da cewa za ku fanso su idan an ribace su to kuma kun kafirce da kar ku yake su da Allah ya ce muku kada ku yake su amma tun yana da kitabin da kuma Allah ya zama da zaku wajen Allah ya kai to me sakamakon wanda ya aikata haka a cikin ku bai da sakamako illa kizu fi hayatid dunya Allah ke sakamakon da shi ne tun daga duniya Allah ya kunyata shi aka ce kunyata su da Allah ya shi ne zuwan manzon Allah sallallahu Madina da ya je Madina haka dole suka kunyata suka kaskanta dole ya zama to kawai jibiya suke biya suke zama a cikin wannan yanki in ba jibiya da su biya ba to ko su zo su ninka wuya ma manzon Allah ne ko a yaƙi to tun daga kaskancin da Allah ya fara yi wasu kenan da shi tun daga duniya فهو محرم عليكم الصالحون أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا التي هو يوم القيامة أرانا القيامة يرادون إلى أشد العذاب za a mai da su zuwa ga azaba mafi tsanani Allah ya ce wa Allahu bi gafilin amma ta'malun Allah baya rafkani da abin da kuke aikatawa a duk lokacin da bawa ya san cewa Allah bai ranka ne duk lokacin da bawa ya san cewa Allah bai ranka ne to bawa a lokacin da ya zamo yana falaki dan a duk lokacin da za ka aikata laifi sai ka tuna da cewa Allah yana ganin ka duk wanda ka buya masa a duniya ma in ka buya masa Allah na ganin ka shikenan sai ka ji tsoron Allah ka bai in ka tabbata Allah na jin ka duk wanda zaka ji tsoron magana a kansa a duniya ba shi zaka ji tsoro ba Allah zaka ji tsoro kace Allah yana jin abin da ka faɗa da sannu za a tara abin da ka faɗa da abin da ka aikata a cikin littafin karin kiyama a baka a ce iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ga littafin ka karanta kai misali da shi makanka da kanka shi yasa aka ce wani cikin magabata Ibrahim al-Adham wani ya masa tambaya malam ila kalai sai wata rai tana ce mun na aikata sai wata rai tana ce kada na aikata malam yaya zan yi wani aiki za ka bani ko kuma wani lazumi za ka bani wanda zan nazunta ina faɗa da wato ina ina cin ƙarfin zuciya kuma ranar abu hamid ce masa ba komai zan baka magana biyu kawai zan faɗa maka zuwa uku lokacin da ranka ta ce maka ka saba ma Allah kaga cewa ba za ka iya haƙuri ba sai ka yi biyayya maran naka to ka zaɓi ɗayan biyu sai ka yi ƙoƙari ka fita daga cikin iya kewayen ƙasan Allah sai ka shiga wata ƙasa daban wanda ba na Allah ba wanda ka san cewa Allah bai da hurumi a nan sai ka je ka yi sabon ka can ka huta ya ce zai yiwu sai ce ba zai yiwu ba ya ce to Allah ya halicce ka a cikin ƙasansa ka saba masa sai in kuma kana ganin za ka saba ma Allah subhanahu wata'ala dole babu yadda za ka yi sai ka saba ma Allah subhanahu wata'ala to ka gudu wani wajen da Allah ba zai gan ka ba sai ka aikata sabon a wannan wajen akwai wani wajen da mutum zai gudu ma Allah a ce Allah ba zai gan shi ba ba zai yi ba la man ja wa la man ja minka illa ilayka idan ka gudu ma Allah ma gurin Allah ka yi idan haka wallahu yudabbirul amma ta'malu Allah ba gafiri bane dangane da abin da suke aikatawa a wani kira'a kuma tun daga baya wajen summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإياكم أسارى تقالوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون أو نكرا أن تحسك كرتا شلا أفيؤمنون تتكيشي دمير الغائب أفيؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض suka ce me yasa sai suka ce sajira da ayan gaba ayan gaba shine ya ce fa ma jaza umman yaf'alu dhalika minkum me ya sakamakon wanda zai aikata haka shi ma da dalilul ghaibi to dan haka sai wannan ma ya zama afa yu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'd san karshe ma sai suka karanta shi da wa mallahu bi ghafilin amma ya'maluna a kira'an warshi kuma da hafsu gaba ɗaya amma ta'maluna to haka nan wajen wa tukriduna fariqan minkum min diyarihim tazaharuna alaihim wasu sun karanta shi da kaza haruna alai wasu kuma sun karanta shi da ta'ul biyu sai aka shigar da ta'ul ɗaya cikin ba'u sai aka ce tazaharuna ma'ana ta tazaharuna wasu kuma suka karanta shi da tazaharuna kawai zalla to anan da Allah ya ce summa antum haulai nan wajen haulai a nan wajen tauhidi ne ke yi wa antum dama sun ce wato ismul ismul ishara kan iya yin tauhidi madani jaibi ne a wasu wazabi to Allah da yake summa antum maimakon Allah ce taqtuluna anfusakum ya bar haulai sai aka kawo haulai haulai sai yayi tauhidi ma wannan dalili na antum summa antum haulai sannan ku waɗannan sai zaman to shi tauhidi ne jaibi mabniyun ala al-kasri fi mahallin nabi tauhidan Allah ya ce a batu ne za su fita da sassan riba amma da za ku manyan Allah zalika min kulli illa kulli kan ayatin duniya wa yawm al-qiyamah turaduna ila ashad al-azab wa wallahu bi ghafilin amma ta'malun na'am
أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يكفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون الله يشفي أولئك وإن متانا الدنيا وإلا اشتروا الحياة الدنيا فكتي رأيوا الدنيا بالآخرة لرأيوا اللاهرة tunda ko sun sayi rayuwar duniya akan lahira sun zaɓi abin da zai kare akan abin da zai dawwama dindindin Allah ce fala yukaffafu anhumul azab ba za a sassauta musu azaba ba wala hum yunsaruna kuma ba za a taimake su ba ba su da wanda zai taimake su to duk wanda ya tsaya rayuwar duniya da rayuwar lahira shine ke barin umarnin da Allah ya masa a gefe sai ya yi biyayya masa zuciyarsa a gefe kamar yadda yanzu za ka ga shi karara a ko'ina bayan yahudu sun sufantu da wa'innan sufofi to wannan sifa a gurin shafin musulmi ma za ka kai musulmi zai iya sayar da duniya sa kan neman lahira sayar da lahira sa kan neman duniya tunda musulmi babu irin nau'in sabon da Allah ya hana a yi wanda a yau musulmi za su aikata irin wannan sabon babu da aka ga ko da ma mutum bai aikata sabon karara ba to amma kuma wato ko da ma mutum bai nuna ya karyata abinda Allah ya faɗa masa karar ba amma ayyukan da yake aikatawa ya nuna cewa ya ƙaryata ya ƙaryata abubuwan da Allah ya faɗa akan harshen annabawa to Allah ya ce yahudu wannan abu da suke yi na saba alƙawarin Allah kamar sayar rayuwar duniya da rayuwar lahira duniyan ba zai samu ba sannan lahiran ma ba zai samu ba da su kare da wahala a duniya kamar yadda Allah ya lau kiriyu fil hayati duniya suna da kunyata tun daga duniya sannan a lahira suna da azaba dindindin to duniya ma da ta saye da suka saye ta duniya ma ba za su same ta ba lahira kan dama su ba su da rabuwa lahira gaba daya ta haka wannan sifa ta sayin duniya da lahiran ka kenan akan ta ne imamu zuhri yake cewa wa man yabi ajala min bi ajalatin yadin lahu al-ghabn fi ray'in wa fi kalal yace duk wanda ya tsayar da lahirarsa akan duniyarsa hakika wauta ya tabbata masa karara cikin kasuwancin nasa da yayi da kuma cikin mika kasuwancin nasa da yayi tun da yanzu ne za ka ganin siyasa ya yarda da ya aikata dukkan abin da Allah ya hana domin ya cimma muradinsa ta iya yiwa a ce masa ya aikata kaza na sabon Allah masu sihiri su faɗa masa sai ya aikata yana ganin wato idan ya yi haka zai samu duniya shi babu ma abin da ke ki kamar ka zo kana ambata masa mutuwa gaba ɗaya sai ƴan kalilan daga cikin ya yarda da cewa zai ɗauki alkawari wa mutane lokacin da ke bukatar mutane su zo wajensa su baki kuri'a zai dauki alƙawari tare da su ce zan muku kaza zan muku kaza zan muku kaza kuma duk abin da ka faɗa malaiku sun rubuta sun zayyane shi yana ajiye yana jiran ka sannan da ka dala karagan mulki sai kamar jiya su gaba daya tsakaninka da duk injiniya kawai wannan duka sai da rayuwar lahira ne akan duniya tunda duka alƙawari ne Allah ne cewa ku bil ahdi innal ahda kana mas'ula a cika alƙawari alƙawari abun tambaya annabi ya ce duk qur'ani babu ayan da babu ayan da ke koranta ta cikin qur'ani kaman wa man ya'mal mithqala dharratin khairin yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharrin yara duk wanda ya aikata aikin alkhairi misalin kwayan zarra annabi Muhammad ya ce zai ga wannan aiki karar za a bashi sannan ya duk wanda ya aikata aikin sharri misalin kwayan zarra zai ga aikin wannan sharrin karar a hannunsa to ina al'ummar musulmi suke dangane da sayar da rayuwar duniyarsu da rayuwar lahira wallahi mafi yawa mafi yawa dama abin da ya kada tuntunin ya kada damuwoyi ya sa za ka ga musuluncin yana cikin kwanciyar hankali almutasawwifa ne sufaye da suka zo suka yi ta aiki irin su shehu Usman ibn Fodiyo wanda aikin su ne burbutun aikin su ne har yanzu albarkacin aikin su ne har yanzu kasar Najeriya take da lafiya inda babu irin su shehu Usman sufaye inda babu irin su shehu umarul koji wanda ya zo kasan kasan najeriya in ya kanta shehu usman shi ma ya kawo ɗarikar tijaniya da yanzu najeriya an burge ita babu ita irin tarakunan da aka tsana mata to a yanzu musulman ne suke la'antar wa'annan mutanen suke ce da su kafirai suke ce da su yan bida suke ce da su mushrikai to yayi za a yi kuma al'umma dama gaba ɗaya su zauna lafiya tunda ƙazantacciyar al'umma za ta la'anci tsarkakacciyar al'umma yayi za a yi ai dama fitinan ya kafa kashi uku wasu su tunkari manzon Allah su aibata manzon Allah Allah ya tsare mu da wajen nan wasu su tunkari sahabban manzon Allah su aibata sahabban manzon Allah Allah ya tsare mu da wannan wasu su tunkari waliyan Allah su aibata waliyan Allah idan baka karya ta annabi ba ma idan ka karya ta wali tamkar ka karya ta annabi Muhammadu tunda shi yace waliyai gaskiya ne shi yasa dama su wan du abin da yanzu musulmi yake ciki na tarraki da abin da ke ciki na na wato damuwa da alhini a wannan zamanin dangane da addininsa wannan dama tsari ne na wasu mutanen da suka kai da rayuwar lahirarsu a kan duniya suka yadda da cewa da su yi da'awa da alƙur'ani da hadisi da su na da'awansu amma wannan da'awan nasu ba ƙur'ani da hadisin ba ne manufarta da su cancanta maganganun Allah ne su sassaka san zukatansu wanda ga shi nan karar yanzu yana bayyana kaga an dauko ƙur'ani wai ana fassarawa amma ana fassara shi da san zuciya wai mutum ya dage sai ya raba ka da manzon Allah ya dage sai ya raba ka da waliyan Allah ya dage sai ya saka maka kyaman sahabban manzon Allah akan to duka wannan ba ma yi muna son annabi muna son Allah ƙara mana son sa muna son sahabbai muna son Allah ya ƙara mana son su muna son waliyyi kuma muna son Allah ya ƙara mana son su wanda ya ga cewa ya sayi rayuwar duniya akan lahira shikenan bismillah wa'innan waliyai waliyi ɗaya darajarsa ya fi duniya a gurin Allah haka manzon Allah ya faɗa ce wallahi cikin mutane in ji manzon Allah ya ce akwai wanda da ku gan shi ya yi budu-budu da kura kansa dukka ya yi annashiya da datti annabi ce amma wallahi da zai yi rantsuwa ma Allah Allah zai kubutar da shi hadisin bukhari a wani kaulin manzon Allah ya ce jirin mumini kwaya daya ba ma waliyi ba mumini kwaya daya jininsa ya fi ka'aba daraja a wurin Allah amma jinin wa'idan waliyai yanzu ake halittawa da jinin mumini su kuma gwamnati dama abinda suka fahimta shine abinda suka gane shine sun fi son wa'inda za su cimmar musu da abubuwan su yadda suke bukata sai kaga shikenan idan dai har malami zai zo ya hau sifika ya zage su ya ci mutuncin su to biyan da yake za su neme shi da kuma su biya masa bukatansa sabila da suna tsoron kar ya kwabar musu to daga nan shi ko wanda ke wannan zage-zagen dama yayi barahasa da wajiyan Allah yayi barahasa da darajojin manzon Allah dai haka ba damuwarsa bane ya barar da kowa dan neman duniya dan duniyar nasa ta masa lafiya dan haka ni maza alaikum anfusakum la yadurukum man dalla ila sabil wa'innan wanda suka sayi rayuwar duniyar su da lahira to mu ma musulmi ne kokari mu babanta da shi wa'innan ta yaya za a yi mubarranta mu bi umarnin Allah sau da kafa mu girmama manzon Allah a kan idanmu da zuciyarmu mu girmama sahabban manzon Allah ka'ibatan sannan waliyan Allah mu mutunta su sannan kada mu yadda mu aibata wani da kalmar kafinci kada mu yadda ko da mu an ce mana kafiri mu ba za mu ce ma kowa kafiri ba وإن امرؤ شتمك وأيرك بما ليس فيك بما ليس فيك فلا تعيره بما هو فيه وداه وباله عليه وأجره لك بما صلى الله صلى الله عليه وسلم da haka mu ba da mu sayi duniya da lahira ba albarkar manzon Allah tunda iyayenmu ba su saya ba ulaika alladhina ishtaraw al-hayata ad-dunya bil akhirah wa'innan yahud da suke cikin irin wannan bala'i na ƙaryata wato na warware alƙawarin da Allah ya dauka da su su ne suka sayi rayuwar duniya a kan rayuwarsu na lahira Allah ya fara yi kafafu an humul azab ba za a tattauta musu azaba ba wala hum yansaruna kuma ba za a taimake su ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare na
ولقد آتينا موسى الكتاب وأوصينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استغنيتم أنفسكم استغنيتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ولقد آتينا موسى الكتاب وكفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تكفرون الله يجزي ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة من بابا النبي موسى للتابع للتابع لا أكبر التوراة كتابا wa kamfaina min ba'dihi bi rusul kuma bayan haka a bayan sanin biyar da manzanni bayan annabi Musa manzanni da dama sun zo wanda cikin wayannan manzannin da akwai annabi Dawudu akwai annabi Sulaiman annabi Sulaiman wanda duka su ma sun isar da sakon Allah ne kan shari'an annabi Musa alaihi salam Allah ce amma wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat mun ba mu annabi Isa al-bayyinatu manya-manyan mu'ujizoji mun ba ma dan gida manya-manyan mu'ujizoji wa ayyadnahu bi ruhil qudus sannan mun karfafa shi da ruhin sarki ruhin sarki shine malaika jibril duk da sun yi sabani akan menene ruhul qudus wasu sun ce ruhul qudus abinda ake nufi da shi shine al-injil da aka ba ma annabi Isa din wasu kuma suka ce a ruhul qudus abinda ake nufi da shi shine wa'annan manya-manyan mu'jizozi da aka ba mu shi annabi Isa alaihi salatu wassalam daga cikin mu'jizozin akwai rayar da matattu akwai warkar da makaji akwai warkar da kutare akwai sanin abin da ke boye a cikin gidaje gidajen mutane kamar yadda yake cikin suratul ma'ida kamar yadda ya faɗa musu zai ba su labarin abin da suka tanadar a cikin gidajen su na abinci kamar yadda Allah ya faɗa mana suka ce to wa'annan su ne a wa atina isa ibn maryam al-bayyinat mun ba shi al-bayyinat su ne wa'annan wa'annan abubuwan da aka ba shi fa yinahu bi ruhil qudus mun kafafa shi da ran sarki ran sarki shine jibril alaihi salam wato kuma sun ce ran sarki shine ruhul qudus shine al-injil amma kuma magana mafi karfi ran sarki shine jibril alaihi salam sabila da koda qur'ani a wata aya na alqur'ani Allah ke cewa إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل sai ka tuna ya Isa dan Maryam ka ambaci ni'iman da nayi maka da kuma ni'iman da nayi wa mahaifiyarka Maryam lokacin da na karfafa ka da ran tsarki Allah ya ruhul qudsi sai kana magana da mutane tun a zanin goyo haka bayan ka zama gwarzo ka girma kuma ka tuna lokacin da na sanar da kai littafi da hikima na kuma sanar da kai at-taura da injila sai aka ce to da ruhul qudus shine at-taura ake ai shine injilu ake nufi to da ba zai zamanto Allah ya sake maimaita injila bayan kuma a baya ya ce ruhul qudus ba aka ce to magana mafi inganci ruhul qudus shine a malaika jibril alaihi salatu wassalam duk da cewa ruhul qudus din yana yakan iya daukan yakan iya daukan littafi wanda aka tura annabi da shi yakan iya daukar ruhu kamar yadda da mu ga cikin suratul shura Allah ke faɗa wa annabi Muhammadu wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina mun yi maka wahayin ruhi daga lamarin ruhu anan shine alqur'ani sai aka ce to ruhu anan zai iya daukar injili amma magana mafi inganci shine ruhu da Allah ya ce wa ayyadnahu ruhul qudsi ana nufin mala'ika jibril ne alaihi salam dan har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya taba yin addu'a wa wa Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu sha'irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da kafirai suka zambaci manzon Allah suka yi ma manzon Allah maganganu kausasa marasa dadi Hassan bin Sabit yake da'ani a ajuhum ya Rasulullah banni na zambace su kamar yadda suka je zambace kai manzon Allah Annabi yace atahajuhum wa ana fihi zaka zambace su bayan ni ma a cikin su nake Annabi Hassan yace la ya Rasulullah bal asluka minhu kama yusallu kama yusallu kama yusallu ash-sha'ru min al-ajin yace zan zare ka a cikin su kamar yadda ake tsama gashi cikin kullu sannan annabi ya tura shi yace izhab wa ayyadaka Allah bi ruhil tabi Allah ya karfafe ka da ran sarki ma'ana Allah ya karfafe ka da malaika jibril kenan aka ce nan Hassan ibn Sabir ya shiga ya hau mimbarin manzon Allah aka ce wannan shija'u da yayi makafiran Quraysh din akan mimbarin manzon Allah yake wanda cikin hijabu din tana dauke da maganganu kausasa tana dauke da maganganu dirkaka wanda cikin wasu maganganun akwai manya-manyan zaki dan shi yace a isar ma Abu Sufyan daga wajensa me yace a isar masa yace a isar ma Abu Sufyan da mughalghalatun zagi ne tatan mughalgala me zakin kutuma kutuma ce a kuma mimbarin manzon Allah akan me akan an taba manzon Allah to wai mu idan an taba manzon Allah mun yi magana sai a ce wai a'a idan mun yi magana da wani muke to shi wani da ke taba darajar manzon Allah ya iya fitowa media ya taba darajar manzon Allah mu kuma da muka fito muka kare manzon Allah shi mara kunya ya iya yin haka mu da muka kara darajar manzon Allah mu ne masu laifi kenan shi aka saka nasa a media mu ne za a cire namu wai mun yi da wai shi yasa muke faɗa wa media mun faɗa musu kuma sun ce sun ji amma muna da nana ta musu kada su sake cire mana karatu idan dai muka taba wani wanda ya taba kiman manzon Allah kada su sake cire mana karatu kuma mun yi san musu da korafin mu sun ji wanda zai hau min bari ya ci mutuncin mutane ma akan saka shi wani zai hau tun daga farkon karatunsa har ya kare ko aya ɗaya ba za a ja ba yana rushe wasu mutane ne yana rushe abinda mutanen suke aikatawa na addini amma an saka nasa ko kuma da kuka fito kuna kare manzon Allah wai dan me dan me za ku kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mu kuma mun ce manzon Allah fidaka ya rasulullahi arwahuna mun bawo manzon Allah fankan rayukanmu wallahi akan manzo Allah inda da a zo a bude mana wuta muna daidai da yadda da haka sahabban ba araha suka ba da ransu akan manzon Allah ba wa salhu ne wa sal badar wa sal ulul usul hakkin lahum adaha min al waqt al masdar al jib hukm ba'da ma waradat min al ida kullu musaddin min al laman ka tambayi yakin badar ka jinna sahabbai suka ba da ransu akan manzon Allah ka tambayi uhud lokacin da yaƙi ya karyo musulmi a yaƙin Uhud sahabbai bakwai ne suka san annabi yana rayu sauran duk san tsammaci manzon Allah yayi wafati sabila da kafi ya ce dan ya shiga cikin musulmi yana kururuwa yana ce an kashe Muhammadu an kashe Muhammadu wa'innan guda bakwai din kada ka tsammaci sun wace a gaban manzon Allah suna nan jikin manzon Allah ko ran annabi akan annabi gwararan su duka aka ce annabi ya juya lokacin da kafirai suka zo suka tinkaro suka ce suna bukatar su yi mubaraza gaba da gaba da annabi Muhammadu sabban guda bakwai suka ce ba su yadda ba suka ce sai dai in an kare su a je kan manzon Allah nan manzon Allah da ke ba rago bane ya fita yayi mubaraza da wani kafiri kafirin da ke ajalinsa na hannun manzon Allah ne aka ce sanda ne a hannun manzon Allah da ya biji kafirin da shi sanda ne karamin sanda annabi yana dukan kafirin da shi ya fado a ƙasa ya mashashar ya mutu duka ɗaya aka manta sanda annabi ya ce ban bige shi da sandan ba sai da jibril ya tsoma sandan a cikin jahannama na bige shi da sandan sannan annabi ya kashi biyowa kan sahabbansa guda bakwai ya ce wa zai ba da ransa a kaina wani sahabi ce gani ya rasulullah ya fita aka kara da shi sai da aka kashe shi annabi sake cewa wa zai ba da ransa rigaye rigaye daga hannu suke yi akan kara ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ko akan kara mutuncin manzon Allah aga mu muna sanya ai bara aga muna sanya ba mu fada mun nana ta akan komai za mu yi afuwa amma akan manzon Allah baya riya ba afuwa duk wanda ya taba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wallahi da mu bi ta kansa kowaye wannan shi ne kawai a cikin wanda suke maganganu na jahilci malam maganganun jahilci wai kada wani ya yadda ya yi annabi muhammadu yabo da waka wai annabi baya da wani mawaki to a kira shi ya buɗe kunnensa ya ji ku faɗa masa annabi yana da mawaka yayi ƙarya wa manzon Allah annabi yana da Abdullah ibn Rawaha annabi yana da Hassan ibn Sabit annabi yana da Kansa'u dukka shataye ne na manzon Allah kowa a cikin shatan manzon Allah ne Abdullah ibn Rawaha da ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah mayafinsa ya cire ya bashi hadiya ya cire ya bashi manzon Allah mayafin da ke kan kafadan annabi annabi ita ya cire ya bashi kasidan da yayi tabanat tuadu wanda ke ce umbitu anna rasulullahi aw adani wal afu inda rasulillahi mahmud karshen baitin ke cewa innar rasula la nurun yustada'u bihi muhannadun min suyufillahi maslul ya ya zagi- ya yi wani waka ne ya zambaci manzon Allah annabi ya ce duk yanda aka ganshi a kashe shi jinin sa ya halatta aka ce yayi shiga ya rufe kansa ba a gane shi ba ya zo sai da ya zo gaban manzon Allah ya bude fiskarsa aka gane shi sai ya kama yabo na bana su'adu a cikin yana ce umbitu anna rasulullahi au adil an ban labarin annabi ya yi alkawarin ya sauke narko kan cewa duk wanda ya gamu da cikin musulmi ya kashe yace amma wal aqu inda rasulillahi ma'mur yace ra ya fiya da rako mai abun manzon Allah ba sabau ba ba farau bane annabi ya saba ya fiya a karshe ce inna rasula la nurun yusadahu bihi muhammadun min sulullahi maslul annabi muhammadu haske ne da ake neman a haska duhu da shi yace kuma shi zararren takwabi ne na Allah Abdullahi ibn Rawaha to ina za ka kai wa'innan shatayen manzon Allah kenan kuma cikin sahabbai faɗa mun wanda bai ma manzon Allah bai shi yayi ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma duk wa'innan suna da yanci suna da freedom su ma da suke kama fahimtar mu kenan su soka za a bar su da yancin su mu kuma da zamu faɗa annabi mu faɗi gwanin mu nan ne mu kuma da aka ba mu ba a taɓa jin mun kama sunan kowa ba ko dan siyasa ko malami a karatun mu ne duk wanda ya ya taba jiya mana ƙarya kuma ba wai ba a mana laifin bane ana mana laifin dan siyasa suna mana malaman suna mana amma ba mu kama sunan kowa ba mun zo tafsirin qur'ani ne mun zo faɗan Allah ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mun yi kusan mu daga yafiya akan kowa akan kowane hakki ne da ya shafe mu za mu fito mu yi magana muna da yanci idan wani tashi ne na hukuma suka mana abin da bai dace ba za mu faɗa musu kuma suna mana daban-daban kala-kala sun mai da jama'anmu na ɗarika sun mai da jama'anmu na sufaye waran gwanki wanda za su fito su ɗarge su su ci mutuncinsu su ne wanda suka iya su ne za a ba su dama a ko'ina su ne za a neme su a ko'ina sai a ce an ce a rabarwa masu tafsirai da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza su zabi iya al'ummar da ke cikin su rabar musu iya jama'an da suke cikin tawagan mu kuma wa'innan a'a su ba ahlus sunna ba to ba mu yadda ba idan kuma ba a canja ba muna nan jama'an mu suna nan da yawa kuma kowa ya san population na Tijjanawa kowa ya san population na masoya manzon Allah kuma kowa ya san population na Maulidi to mu ne kan Maulidi babu wani wanda zai zo ya mana ƙarya ya ce a bashi kuɗi a wallahi ba za a bashi ba in dai bai yi da iyayenmu ba bai yi da malamanmu ba da wasu dai waɗanda za su tsarge musu tsarge iyayenmu wallahi muna nan da shi zai zo ya nemi mu a kwana a tashi kuma ba za mu bashi kanmu ba wannan shi ne kawai sabila da haka duk wanda yake ganin tamar ɗaki sai ya shirya martani ya mayar da martani akan abin da aka faɗa in akan manzon Allah ne kuma mun ce to mun fara kenan annaba har har ƙarshen rayuwa muna nan muna kare annabi muna kare iyalan gidan annabi muna kare sahabban manzon Allah wanda ta masa bai zo mu tafi wanda bata masa bai watsar da mu in ya ga dama ya aibata mu mu dama aibata aibata mu da aibata iyaye ko ba faro bane ko ina da ko ina an yi a baya an yi an yi an yi muna hakuri muna dannewa to muna dabda duk wanda ya taba mu ko ya taba iyayen mu mu buta kansa wannan shi ne kawai Allah ya taimake mu Allah ya wa'ayi Allahu bi ruhil qudus mun karfafa annabi Isa da ran sarki waye ran sarki malaika jibril a hadisi shahr bin hawshab al-ash'ari hadisi shahr bin hawshab al-ash'ari yace inna nafaran min al-yahud sa'alu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam فقالوا أخبرنا عن الروح قال أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل هل تعلمون أنه جبريل وهو يعتيه قالوا نعم أبن حديث يتشين wasu jama'a cikin yahudawa sun tambayi manzon Allah suka ce ya rasulullahi ka ba mu labari dangane da ran karshe kamar suna son su kwara manzon Allah ke sai annabi ya ce an shirkum billah ina hada ku da Allah wa bi ayyamihi inda bani isra'il ina hada ku da kwanakin da Allah ya bayar ma banu isra'il ko kuma kwanakin Allah gurin banu isra'il yace hal ta'lamuna annahu jibril shin kun san ruhun nan shine jibril shine jibril annabi yace kuma wa huwa ya'tini kuma jibril yana zuwa waje na sai suka ce ma manzon Allah na eh lalle jibril shine ruhu kuma suka ce sun yarda yana zuwa ga manzon Allah amma ba su yi imani ba to anan ma akwai jilala dangane da wanda suke cewa wai karkace a bani dan Allah don annabi wai ka ce dan Allah dan annabi to ba a rantsuwa da annabi ko kuma ka ce na rantse da Allah da annabi wai ba a rantsuwa da ba a hada Allah da annabi gurin rantsuwa to ga annabi irin wannan hada su da dawa ya hada su yace ina hada ku da Allah sannan ina hada ku da kwanakin da Allah ya bai wa banu Isra'il alkawarin da ya dauka da su na wa'annan kwanaki ta iya yiwa wannan kwanakin ya zama to kwanaki arba'in wanda annabi Musa ya yi ya zau miƙaci kafin ya karɓo littafin alƙawar to fa idan annabi zai hada banu Isra'ila da Allah ya hada su da kwanakin banu Isra'ila to mu fa za a hada mu da Allah sannan a hada mu da manzon Allah yana da idan Allah ya in akwai abin da Allah ya ba ma duniya mafi daraja to kowane abu ne a bayan manzon Allah yake da haka ka ce dan Allah dan annabi ba kai shirka ma ma Allah ba ko kuma ka ce na rantse da Allah da annabi ko kuma ina hada ka da Allah da annabi wannan duka ba shirka ba ne su ne can da suka shirya suka shirya wannan matsala din to can ta matse mu amma bisa hujja ga ta annabi ya ce ma banu isra'il ina hada ku da Allah da kwanakin da Allah ya ba ku to a takaice nan matsalar shine ruhul qudsi jibril ne alaihi salam kuma mun ji cewa annabi ya ce ma mahsan ibn sabit ayyadaka Allah bi ruhil qudsi to shine Allah ce wa ayyadnahu bi ruhi mun annabi Isa alaihi salam mun karfafa shi da ran sarki ran sarki shine ran nan da Allah subhanahu wataala ya turo mala'ika Jibrilu ya kura masa da tuna Maryam alaiha salam sai ta samu cikin annabi Isa sai ta aika annabi Isa ta ce wannan shine ruhi Allah ya ce afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusakum istakbar anfusakum istakbartum yanzu ku duk lokacin da manzo ya zo muku da abin da soyayyar zuciyar ku bai dace da shi ba zuciyar ku baya san wannan abin in ta kamar ku sai ku yi girman kai irin na jagoran ku iblis Allah ya fa barikan kansa shashin annabawa kun karyata Allah ya ce wa farikan taqtulun shashin wasu annabawa kuma kun kashe kamar yadda kuka kashe annabi zakariya kamar yadda kuka kashe annabi yahya to alhamdulillah za mu je mu amsa tambayoyi abin da ya rage mana insha Allah mutum ya so na'am in karanta tambaya
alhamdulillah alhamdulillah Allah ta da ke assalamu alaikum malam da fatan ka sha ruwa lafiya mai tambaya na farko na cewa malam mutum ne ana jin ka azumin watan ramadana har wata ramadana ba su same shi bai biya wannan azumin ba mala ina matsayin azumin da yake na ramadanin da yake wanda ake wanda yake cikin ta
wanda ake jin sa azumin watan ramadan sannan bai biya azumin ba ba tare da laruri ba har wata azumi ta zo ta same shi to wannan azumin da ake bin sa mazhaban imamu malik imamu dalil shijra mazhabar ta ta tafi akan cewa wannan azumin nasa zai biya sannan zai hada da nafaka ciyarwa ko kuma zai biya azumin sannan ya sake yin wani azumi ɗaya na kafaran jinkirta wannan azumi ne Allah ta'ala na'am
assalamu alaikum malam mai tambaya na gaba yana cewa malam menene falalar shimfiɗa farin kyalle a gurin wazifa ko kuma gurin zikirin juma'a
sun faɗa farin kyalle wannan wato alami ne na masu zikirin Allah ta'ala alami ne tunda ina tsammanin a kowane yaƙi kowane yaƙi akan fita yaƙi ba tuta kowane yaƙi da tuta tuta shine a sama shi ake fara gani to wannan farin kyalle mu shine tutan mu mu ma ai da muka fito muka taru muka launa to yaki nake yi amma yakin namu ba na tabbabi ba ne yakin namu na jihadin nafsi ne yaki ne da rai da haka mu ma wannan farin kyalle shi ne tutu kuma da shi da mu zo ranar alkiyama wannan farin kyalle kuma akwai hadisan da suka tabbata dangane da wanda annabi ce za su ambaci Allah a alamin farin kyalle wato a alamin da wannan alami nasu na farin kyalle akwai hadisan da suka tabbatar da haka sabila da haka yana da falala saka wannan farin kyalle din sabila da alama ne na kawa ta wajen sabila da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala amma za mu ƙara yin bayani ma ƴan uwa dangane da ingancin shimfiɗa farin kyallen da kuma tabbacin farin kyalle a taro a kewaye shi abu ne wanda ire-irensa sun gabata a zamanin magabata ba a kanmu aka fara ba kuma da hujjojinsu kuma za mu karanta ma al'umma hujjoji
Assalamu alaikum. Mai tambaya na gaba yana sa mala wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya la'anta mutumin da ya ji wato a gidansa.
Mas'ala ta hoto wannan duka rashin aikin yi shi ma mai damuwa da ke da ke ta kyara yake kyarma akan matsalar hoton na farko bai da aiki na biyu kuma wato ba a san ilimi ba yana da kyau a ƙara wato a je gurin malamai a ƙara karatu domin a san ilimi na addini da kuma ilimi na usul lallai mai wannan tunani dangane da goge matsalar mutum yana da buƙatar ya ƙara sani akan wannan idan kuma yana son ya yaki hoto ne bil haƙƙi to yaƙe ta bil haƙƙi ai ina ga a gidansa akwai hoto duk ƙaryarsa a gidansa akwai hoto idan da za ka je ka sace masa naira dubu biyun sa nan zai kai ka kotu kuma dubu biyun hoton ne na ma kama karkajirai bikin dubu biyu to kai sunna ka kawai kudin naka ka sa shi a rami ka bulle in da ka ɗauka sai ka zo ka lara tun da jikin kudi akwai hutu idan kuma kasan sunna ne saudiya ina can ne suka yaye ka kake wannan kai kuma to kasan saudiyar hoto a gurinsu addini masu suka ɗauki hoto da hoto da rawa a gurinsu addini kuma duk hujjar da zaka kawo babu wajen da zaka ce an ce sura ta hoto kalmata sura sura ba gunki ba ba wani abu da ka sassaka ne jasadi ba sura na hoto ya zama laifi babu yadda za ka kawo idan ma sura na hoto laifi ne a baya to yanzu sura na hoto ya zama zaruri ne ya zama abu wanda babu makawa kuma a zaruri tufi mu ma'amura larura ta kan sa a yi amfani da abin da aka tsawatar gabar gabar sai da haka babu babu laifi dangane da hoto kuma duk wanda ke da wato wato wato wani sura na wani shehi ko kuma na wani mutum mai daraja ya tanadi wannan sura din a dakin sa wannan girmama bayan Allah ne sai dai idan ka tanada a zuciyarka kana da itikadin da su taimake ka ko kuma allolinka ne wannan kuma ka zama mushriki amma in ka tanada ne domin zikira wannan ba wani ba kamar yadda magabata birjin a duniyar ilimi wannan abun ba majahuli ba ne idan da kuma bid'a ne da ba a gurin ka za mu fara ji ba a gurin magabata da mu fara ji kuma da ba a bauchi da mu fara ganin ana yakan ka ba a duniyar ilimi za mu ji ana yaka haka Allah ya taimake mu na'am
wanda suke da bukatu babba da karami Allah ya saka musu gidan rediyon da suke suka karatun mu Allah ya saka musu da alheri musamman darakta na gidan rediyon Aminu Tahir Babbu Allah ya saka masa da alheri saboda kokarin da yake dangane da ganin karatunmu ya gudana yadda ya kamata sannan wanda suka tsaya dangane da daukar nauyin karatun malam Buhari Allah ya saka masa da alheri gwagwarmayar da ke yi da kokarin da ke yi Allah ya saka cikin mizanin ayyukansa Allah ya gafarta ma iyayensa Allah ya gafarta wa magabatansa Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk wanda suke da bukata babba ko karami Allah ya amsa bukatar su ya musu bukatu barkatu manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam da akwai wani wanda ya kawo mana takarda yana roƙon mahaifinsa bai da lafiya suna nan a asibiti a Zaria ya kama da ciwo na paralysis ya roƙi yan uwa da su saka shi cikin addu'a to muna addu'a Allahu ya bashi lafiya Allahu ya bashi lafiya Maulan mu shehu Fadu Bauchi Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa nisan kwana dukkanin shekunan mu Allah ya saka masa da alkhairi albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغفر والخاتم لما سبقنا في الحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين